الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المأولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله من أقول ما الله تبارك وتعالى ديبام إيكو لداما cikin arzikinsa da baiwarsa ya nuna mana wannan lokaci mai albarka domin fara wannan karatu mai girma da daraja shine karatun hadisan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama wanda al-imam an-nawawi rahimahullah ya hada a wannan littafin na riyadus salihin na farko dai bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya azurta mu wannan babbar dama sannan kuma ya ba mu ikon cika wannan alkawali muna fata daga ubangi tabaraka wata'ala yadda ya mana baiwar fara wannan karatu ya mana baiwar dogewa da dorewa a kansa kuma ya mana muwafaka da aiki da abin da za mu karanta da kuma aiki da abin da za mu saurara hadisan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama su ne watan godabe wanda in an kama an hau za a tsira duniya da lahira domin annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa duk wanda ya bi manzon Allah ya shirya ya ce wattabi'uhu la'allakum tahtadun fattabi'uhu la'allakum tahtadun ku bi annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam haƙiƙa kun shirya kaga kenan duk wanda ya kama hadisin annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam da shaida daga ubangi tabaraka wa ta'ala ya samu shirya to saboda haka a wannan lokaci da muke ciki babu abin da ake da bukata kamar abin da zai ja zuwa ga shirya Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ne zuwa ga al'umma domin ya shiryatar da al'umma zuwa ga tafarki madaidaici domin su sadu da mahalicinsu watan yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake so saboda haka babu hanya ta tsira kamar kama tafarkin karatun hadisan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama da fahimtar su da kuma aiki da su saboda haka wannan littafi wanda yake da tsananin muhimmanci kamar da za mu ji maganganun malamai a kan shi in lokaci ya ba mu yana da muhimmanci kwarai da gaske domin littafi ne wanda ya tattara hadisan annabi sallallahu alaihi sallam a kan watan wani tsari yana magana ne littafin akan abin da ya shafi ɗabi'u da halaye da gyaran zuciya da kore duk abin da yake mara kyau a zuciya ya dora musulmi akan tafarki daidai tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam domin a rayu akan wannan tafarki kuma a tsira akan wannan tafarki don haka abin da ya shafi ɗabi'u kyawawa ikhlasi duk abin da za ka yi ka yi saboda Allah tsarkake zuciya a yi saboda Allah kaga babu abin da ya kai wannan domin shi ne jagora ma duk abin da za a yi ba za a cimma nasara ba sai an yi saboda Allah domin sai an yi saboda Allah ne Allah zai karba in ba a yi don Allah ba Allah ba ruwan shi da abin da ba a yi don shi ba to yana daga cikin tsarin abin da yake karantawa wannan littafi yi don Allah sannan kuma yi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar kuma a yi saboda Allah to a lokacin ne Allah zai karba sannan kuma haka dai haka dai abubuwa waɗanda suke na makarimul akhlaq dabi'u na kwarai halaye na kwarai na annabi sallallahu alaihi wasallam sune wanda kuma abinda zai gyara zuciya ya kankare ta daga girman kai da keta da hassada da da da duk miyagun ɗabi'u dai da suke tsatsa datti na zuciya to wannan littafi yana karantar da ya za a yi a wanke wannan datti kaga kenan babu abin da muke da bukata irin wannan lokacin kamar wannan karatu don haka imamun nawawi kahin mu shiga cikin wannan littafi yana da kyau mu ɗan ji kaɗan daga tarihin wannan babban malami shi al'imamun nawawi watan babban malami ne jagora imami daga a'imma waɗanda musulunci ya yi kuma har zuwa rana mai kamar ta yau ba a mance da gudunmuwar da irinsu imamun nauyi suka bayar ba ya bar duniya wajen kimanin yanzu shekara watan 900 da wani abu 800 amma kuma kaga kamar suna nan yanzu suna numfashi tare da mu saboda mi saboda sun yi hidimta ma addinin Allah sun karar da rayuwarsu a cikin hidimar addinin Allah da karantar da al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da hidima ga sunna don haka ya zama na cewa kamar yanzu yana tare da mu yana numfashi duk inda aka faɗe shi al'imamun nauyi za ka ji an ce rahimahullah ko radiyallahu anhu Allah ka ƙara masa yadda to wane ne al'imamun nauyi shi ne dai kamar yadda a gurguje ƙudbul auliya watan ƙudubi ne ko a cikin walittaka ƙudubi ne ko a cikin walittaka ana ta karatun littattafan shi alimamin nauyi watan waliyi ne babba daga cikin auliya'ullahi waliyi ne babba daga cikin auliya'ullahi kamar da yadda alimamin sahawi ya ce ƙudubi ƙudubi wata da'ira ce daga cikin da'irar waliyai kamar yadda alimamin sahawi ya yi tarjamarsa haka ya sa mata suna tarjamati qutbil awliya an-nawawi rahimahullah shi al-imam an-nawawi rahimahullah shugaba ne imami ne wanda ya kai koli cikin tsantseni da gudun duniya malami ne na sunna malami ne mai tsoron Allah malami ne wanda ya karar da rayuwarsa gabaki ɗaya cikin hidimar addini duniya ba su ɗauke ta komi ba bai ɗauke ta komi ba bai karkata gare ta ba ko kaɗan yana daga cikin abin da ake misali na zuhadu masu gudun duniya imamun nawawi yana cikinsu don haka mai yawan sallah mai yawan azumi na taɗawu'i mai yawan watan a hidima ta ilimi ya ƙar da rayuwar shi a cikin neman ilimi da kuma karantar da ilimi wannan abin da imamun nauyi watan ya rayu kenan shine shekul islami ustazul mutaakhirin hujjatullahi ala lahiqin abin da kirarin da malamai ke mai shekul islami malamin musulunci babban malami na musulunci shine al'allama abu zakariya yahya ibn sharaf annawawi rahimahullah shafi'i ba shafi'i ne a mazhabarsa sannan kuma imamun nawawi mai kira ne zuwa ga tafarki na magabata wanda ya tsarkake tafarki ya tsantsance shi kuma ya gyara shi yadda waɗanda za su zo baya don haka alhamdulillahi za mu ji kaɗan daga hidimar da imamun nawawi ya ma'addini irin wallafe-wallafensa da karance-karancensa da kuma ilmoman da ya tara ya zamo gulbi a cikin waɗannan ilmoman wanda duniya har rana mai kamata yau tana amfani da karuwa da karantawar al'imamun nawi rahimahullah imamun nawi an haife shi watan a cikin watan al-muharram hijiran ma'aiki salasalam tana da shekara 631 shekara 631 hijira watan a alƙaryar da ake ce ma nawa daga cikin ƙaryoyi ne na sham a riƙon dimashka alimamun nawoyi ya zo dimashka ne watan shekara ta 649 hijira tana da shekara 649 wanda ya yi karatu ya tashi a cikin tarbiyya kyakkyawa a wajen iyayensa masu girma ya karanci alkur'ani a dimashka ya zan babban malami ya shiga lunguna-lunguna zauruka-zauruka na malamai yana karatu ilmomin nan gabaki ɗaya tun daga ulumul qur'an hadisi mutun dinsa a ce sayul bukhari muslim tirmizi nasa'i da sauran waɗannan mutun muwatta imam malik imamun nawawi ya karance su karatu abinda ake ce karatu sannan kuma in an koma wajen ilimin da ake sanin hadisi da shi shine ilimin masdalul hadisi imamun nawawi ya bi zaure zaure malamai malamai yana bi a rana ɗaya imamun nawawi yana zuwa makaranta wajen goma sha biyu ga yini makaranta goma sha biyu can zai je ya karanta hadisi in ya je can tafsiri zai karanta in ya je can zai karanta fiƙin shafi'iyya in ya je can zai karanta usul in ya je can zai karanta arabiya in ya je can mana zai karanta nahu in ya je can balaga zai karanta haka dai al'imamun nawawi gayini yana zagaya malami yana zuwa zaure makaranta goma sha biyu kaga kenan yinin gaba ɗaya ya ƙarar da shi a cikin karatu al'imamun nawawi rahimahullahu ya hassala waɗannan ilmoma har ya zama gulbi a cikinsu ya haɗu da manya-manyan jigajigan malamai na zamaninsa ya samu ilimi wanda yake mai kyau nagartacce ilimi kuma na tsoron Allah duk wanda ya kalli rayuwa ta al'imamun nawawi bai tsoron ya faɗa ma mai mulki gaskiya saboda tsananin tsoron allansa da kuma tsananin bai shakkar watan cikin faɗin gaskiya bai shakka na zargin mai zargi kowa ne bai shakkar ya faɗa ma kowa gaskiya inda ya sunanta gaskiya al'imamun nawawi ya ce akan wannan ya littattafai da yawa a takaicen takaitawa saboda lokaci wannan kamar mukaddima ce domin kar ya zan an fada cikin karatun littafin amma ba a da wata masaniya ko ko a an manta da shi ma wane ne mai littafin bishiyar imamu nawawi watan ya yi dai sharhin sahihu muslim wanda sharhin da imamun nawawi ya mashi sahihu muslim yana daga cikin manya-manyan shuruhu waɗanda aka yi mutum na hadisi al'imamun nauyi ya yi sharhin nan wajen sifili goma sifili goma ya yi sharhin watan sahihu muslim ya yi sharhin al-muhazzab na al'imamun shirazi muhazzab na al'imamun shirazi sifili biyu ne mujallabi biyu ne amma al'imamun nauyi da ya rika zuba ilimi sai da littafin nan ya kai wajen mujalladi 26 mujalladi 26 duk mujalladi daya bai kasa shafi 500 shafi 500 ba zai kasa ba to shi har 26 yayi akan littafi daya littafi ɗaya mai sifili biyu amma limamun nauyi da ya shirinsa sai da ya kai mujalladi 26 limamun nauyi rahimahullahu ya yi littattafai da yawa waɗanda daga ciki akwai manasika al'idahu nashi yadda ake aikin hajji aikin hajji ka cokam da ziyara su kaɗai littafin ya mai tuli ne littafin mujalladi ɗaya zai kai watan shafi kusan 500 ba abinda yake magana sai kan ahkamul hajji munafika ne na limamun nawawi yaya hukunce hukuncin aikin hajji da ziyara suke shi na limamun nawawi ya dai littattafai da yawa daga ciki akwai hada waɗannan hadisai na riyadu salihina wannan littafi wanda duniyar musulunci ba ta wadatu ba gabarin riyadu salihina kowane lokaci kowane gari kowace al'umma kowane yanki za ka ga ana da buƙatar karatun riyadu salihina wannan littafi kadai in imamun nawawi bai wani littafi ba sai riyadu salihina ya ishe shi daukaka ya ishe shi girma ya ishe shi daraja wallahi alhamd sannan ga arba'unan nawawiyya waɗanda ake karatu a masallatai da islamiyoyi da sauran makarantu waɗannan arba'unan nawawiyya ta ci hadisan annabi ne sallallahu ta'ala sallam guda arba'in domin a karanta su ko bai yi komi ba tattara waɗannan hadisai da ya yi na annabi sallallahu alaihi wasallam guda arba'in wannan littafi ya samu ƙabuli duk duniya waɗanda suka yi ma watan wannan littafi na arba'unan nawawiyya watan sharhi ba su da iyaka kowa gwargwadon abin da ya fahimta sai ya rubuta ma wannan littafin sharhi kowa gwargwadon abin da ya fahimta ya rubuta ma wannan littafin sharhi alhamdulillah imamu nawawi rahimahullahu watan imami ne daga cikin a'imma waɗanda duniyar musulunci take da tsananin dogara da maganganunsu da kuma ayyukansu al-imamu nawawi mun da ji an haife shi hijira tana shekara shida. da talatin da ɗaya sannan watan ya yi wa fati hijira tana da shekara ɗari shida da saba'in da shida kaga yana da shekara arba'in da biyar duk hidimin da ya ma'adini yana da shekara arba'in da biyar ake ne yana matashiyarsu yana matashi don ɗan shekara arba'in da biyar har yanzu matashi ne amma kuma ka ji irin wannan aiki wanda ya samu shekara ɗari lahiyayyu ba zai wannan aikin ba amma shekara arba'in da biyar imamun nawawi ya yi amma ya cika duniya da ilimi Allah ya ƙara masa rahma wannan gudunmawa da ya bayar Allah ya karɓar masa wannan aiki Allah ya sada shi da rahma Allah ya gafarta mashi ya gafarta ma iyayensa kamar yadda ya roƙa za mu ji a cikin mukaddimarsa yana cewa duk wanda ya karanta wannan littafi ko ya fa'idantu da wata fa'ida daga ciki abinda nake roƙo waje ne yeman addu'a ta rahma yeman mahaifa na addu'a ta rahma haka al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ya roƙa saboda haka insha Allah kai tsaye za mu tafi zuwa wannan mukaddima wadda al'imamun nauyi ya fara da ita. Muƙaddimatul mu'allif, Bismillahir Rahmanir Rahim, al'imamun nauyi ya fara da basmala saboda sadar da umarnin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama da maza Allah sallallahu ke cewa duk wani al'amari mai muhimmanci ba a fara da basmala da shi ba mai katsatsar daraja ne. mai yankakken daraja ne da aka duk abin da ke da muhimmanci za a fara da shi to a fara da bismillah ma'anin bismillahir rahmanir rahim kuma yadda malamai suka yi bayani muna farawa da sunan Allah shine ma'anar bismillah ay nabda'u bi bismillah muna farawa da sunan Allah ko kuma a nasta'inu bi ismillah muna neman taimako da sunan Allah arrahmani arrahim arrahman wanda yake mai gamamman jin kai a duniya rahamar ubangi tabaraka wata'ala ta game kowa da komai don haka za a ga da mumini da kafiri da salihi da fajiri duka Allah tabaraka wata'ala ya game su a cikin rahamaniyarsa sai gaga kowa Allah na bashi mumini Allah ya bashi kafiri ma Allah ya bashi fajiri ma Allah ya bashi salihi ma Allah ya bashi saboda rahmanu ya gayyaci kowa a sararin duniya shi ko karimi mai girma in ya gayyaci baki to bai yadda su zamo watan bai girmama ba'innan bakin ba don haka tunda Allah ya kawo halittarsa a wannan sarari na duniya don haka sai rahmaniyarsa ta game kowa da komai da aka sai ga kafiri da mulki musulmi da mulki kafiri da dukiya musulmi da dukiya kafiri da kudi da dukiya da mulki da isa da komai da lafiya da komai shi ma mumini haka saboda a cikin rahmaniya kowa ke ci amma arrahimi me ke bantaccen jin kai a lahira don haka a can sai ce wa rahmati wasi'at kulli shay'in rahmata ta game komai ta game kowa amma arrahimi me ke bantaccen jin kai a lafira wannan ba hakuwa ba a wannan karibu min al-husni qaribun min almuhsinin sai wanda suka kyautata don haka aljanna ma sai kaji Allah na cewa tilka uqbal ladina taqaw aljanna gidan lahira kikkiawan gidan lahira gidan masu tsoron Allah tilka aljannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya wannan aljanna muna gadar da ita ne da bayin mu masu tsoron Allah to kaga wannan arrahimi kenan mai kibantaccen jin kai al-akhirah alhamdulillahi alwahid alqahhar العظيم الغفار مكور الليل على النهار الإمام النووي رحمه الله ya fara da godiya ga Allah tabaraka wata'ala ya buɗe wannan littafi na riyadus salihina da buɗewa da godiya ga Allah tabaraka wata'ala godiya ga Allah tabaraka wata'ala wajibi ce domin Allah ya samar da mu daga babu yayin mu ɗan adam yayin musulmi yayin mu cikin al'umma fiye yan halitta sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk wanda Allah ya ma wannan baiwa sannan kuma da sauran baiwawakin da ba su lisafuwa wajibi ne mu gode masa don haka limamun nawawi ya bude da godiya ga Allah tabaraka wata'ala wannan za a ji an ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah saboda farkon karatu ne yana da kyau irin waɗannan maganganu a ɗan samu watan rika wani abu ana cewa dukkan yabo da godiya wani zai ce ah shin yabon kala-kala ne hadda ake cewa dukkan shi nau'o'in shi gaba gida kala-kala ne malamai suka ce eh yabo kala-kala suka tace suka mai da shi kashi biyu gida biyu sai aka ce kadimani da hadisani daɗaɗɗun yabo guda biyu da kuma fararru guda biyu kaji nawa kenan hudu kenan to dukkan su gaba gida dunkule su suna komawa ne ga Allah tabaraka ta'ala to me ma'anar kadimai guda biyu na gaisuwa ko kuma na godiya aka ce dai yabo ya fito daga kadimi zuwa kadimi ma'anan yabo ya fito daga ubangi tabaraka wata'ala zuwa ga ubangi tabaraka wata'ala ma'ana Allah ya yabi zatinsa kaga wannan yabo ya fito daga kadimi zuwa kadimi shine watan Allah tabaraka wata'ala ce faqaddarna fa ni'mal qadirun mu ne muka gwargwada komai da komai duk da ruwan saman nan da za a yi Allah ya gwargwada digo nawa ko miliyan nawa zai sauka gwargwadon awa nawa zai yi ana ruwan ko minti nawa za a yi ana ruwan Allah ya riga ya tsara ya gwargwada komai to wannan gwargwadawa da Allah ya yi to sai wa kansa jinjina sai ce bani imal kadiro madalla da masu irin wannan aiki kaga Allah ya bi zatinsa kaga wannan yabo kadimi ne daddade ne to haka ma Allah tabaaraka wataala yi watan kadimi watan yabi hadisi kadimi yabi hadisi kaga wannan wadihi ne kadimi yabi hadisi Allah tabaaraka wataala ya bi bayinsa yana cewa bayinsa daga cike yana yabon annabi nuhu ina ce inna innahu kana abdan shakura bawa ne mai yawan gode ma Allah ni'mal abdu innahu awwab ni'mal abdu innahu awwab madalla da wannan bawa mai mai da al'amuransa ga Allah ne kaga Allah ya bi annabi nuhu ya bi annabi nuhu ko to wannan yabo kaga ya fito daga kadimi zuwa hadisi kaji biyu kenan sai yabo ya fito daga hadisi zuwa kadimi in bawa Allah tabaraka wa ta'ala ya masa wani abu ko ya tuna wata ni'ima ta Allah ko kuma watan a a a a jin kan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya motsa gare shi sai ya ji bare gode ma Allah sai ya ce alhamdulillah Allah na gode Allah kama ni'ima kaza na gode Allah kama ni'ima kaza na gode to ai wannan yabo ya fito daga kadimi ne ya fito daga hadisi fararre zuwa kadimi haka ma hadisi ya bi hadisi in ɗan uwanka ɗan adam ya yi maka wani alheri sai ka ce wa da kamun alheri na gode to wannan ya baho guda hudu ga baki ɗaya in aka tara hankali za a gaina koma ga Allah kaga dai shi Allah ya bi zatinsa wannan kai tsaye wazihi ne ɗaya kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya yabi bawansa inda bai halicce shi ba zai yabe shi ka kenan yabon ya koma mawa wanda ya samar da shi wannan da ya aikin da Allah ya yi ba annabi nuhu da Allah bai samar da shi ba zai yi aikin kirki wanda Allah zai ce wata ni'mal abdu ma dalla da wannan bawa ba zai yi ba amma kaga da Allah ya halicce shi yayi aikin da Allah zai ce ma dalla sai ce ma dalla to in aka tsaya aka aje hankali yaban bai tsaya ga annabi nuhu ba ya koma ma mai shi wanda ya samar da annabi nuhu kaga yabon ya koma gare shi kenan ko to haka ma bawaye bi ubangijinsa wannan shi ma wazihi ne haka in bawaye bi dan uwansa bawa kan yayi masa wani alkhairi sai ce wa da kamun kaza na gode shi ma wannan yabon na gode yana koma ma Allah ne ta yaya zai koma ma Allah malamai suka ce ai shi wanda ya aikin kirkin ya alherin hawancan ya ce mashi na gode da Allah bai halicce shi ba zai yi masa alherin da zai ce na gode ashe yabon ya koma mu wanda ya samar da shi wanda ya wannan ake alkhairi to saura shi wanda ya ce na gode shi ma wanda ya ce na gode da Allah bai samar da shi ba ba zai ce na gode ba ashe na goden da ya ce godiyar ta koma ma wanda ya samar da su su duka gaba to shi ne ma'anar dukkan yabo da godiya ya koma ma Allah tabaraka wata'ala alwahidil qahhar ubangiji tabaraka wata'ala wanda yake makaɗaicin sarki a cikin aikinsa makaɗaici a cikin sufofinsa shi kadai halitta samai da kasai ba wanda ya tama shi ko da da bai koman ba wanda ya tama shi shi kadai halitta samai da kasai da abin da ke tsakaninsu sannan sifofinsa shi kadai yake a sifofinsa baya da tarayya a sunayensa shi kadai yake baya da abokin tarayya da haka alwahidi madayanci a aikinsa da sunayensa da sifofinsa alqahari dukkan yabo da godiya sun tabbata ga ubangiji makadaici marinjayi marinjayin sarki shine wanda ya rinjayi halittarsa sai yadda yake so za a yi bawa bai isa ya kyafta girarsa ba haka sai da izinin Allah saboda tsananin ƙahariya ta Ubangiji bai isa ya kyafta girarsa ba sai da izinin Allah sai da yadda Allah ƙaharu kenan mukawwirin laili alan nahar tazkiratan li'ulil qulubi wal absar mukawwirin laili sai imamun nawawi ya fara da shimfido tauhidi tauhidi domin shi ne imamin komi ɗayan ta Allah sanin kaɗaituwar Ubangi ta baraka wa ta'ala shi ne ƙofa duk wani abin da zai taho sai tauhidi ya samu da aka sai ya fara da shimfiɗa wadda take karanta da tauhidi ya ce Ubangijin nan da muke gode mawa shi ne wannan da yake naɗe dare a cikin yini ana nan ana cikin dare kamar yadda muke cikin dare yanzu awoyi na ta turawa dare na ta turawa ana ta turawa ana nan sai kaji an ce alfijir ya hudu alfijir ya hudu in alfijir ya hudu gari ya waye gari ya waye kaga an nade dare cikin yini shin yinin nan ina yi Allah daren nan ina yi Allahu alam ya ya janye yini ya shigo ana cikin yini yana ta turawa yana ta turawa ana nan sai kuma kaji an ce rana ta fadi in rana ta fadi shikenan dare ya shigo to haka allan da ke shigar da dare cikin yini ya shigar da yini cikin dare to wannan kudura ce wadda babu irin abinda yake nunawa kudurar ubangiji tabaraka wata'ala ko mutum bai san Allah ba ko mutum bai san kowace aya ba in ya kalli yadda Allah ke shigar da dare cikin yini ya shigar da yini cikin dare wannan kadai ya isa aya ذاك سيك جاء القرآن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب sani dai a cikin halittar sammai da ƙasai da sassaɓawar dare da yini akwai ayoyi waɗanda in mutum ya kalle su dole ya gano kudurar ubangiji ya gano wanda ya yi wannan lallashi kaɗai ya cancanta a bauta mawa shi kaɗai ya cancanta a bauta mawa mukawwirin laili ala nahar menene hikimar yin haka sai ce tazkiratan li ulil qulubi wal absar domin ya zamo tunatawa ga ma'abuta zukata masu fahimta ayoyin Allah wal absar kuma da ma'abuta idanun da za su kalli ayoyin Allah zukata masu fahimtar ayoyin Allah da kuma idanu waɗanda za su kalli ayoyin Allah don haka Allah tabaraka wata'ala sai ka ji yana cewa watan ba za su kalli sama ba ba za su kalli ƙasa ba ba za su kalli raƙumma ba yadda muka halicce su ba za su kalli ƙasa ba yadda muka shimfiɗa ta duka wannan Allah tabaraka wata'ala yana nuna ayoyinsa ne da ƙudurarsa to wannan Allah shigar da dare cikin yini da yini cikin dare Allah ya haka ne domin ya zama wa'azi ga ma'abuta zukata waɗanda suke masu fahimtar ayoyin Allah da kuma idanun da za su kalli ayoyin Allah su gane su wa tafsiratan لذوي القلوب لذوي الألباب والاعتبار كما الله تبارك وتعالى ياي وإن أبواني دومين يذمو تفسيرة لوروا جما أبو تاقوا يرهن كلي دكما إئتباري إذنا إئتباري إذنا الذي أيقظ من حلق من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وعدامة الأفكار هكذا ما الذي يتشغب أنبتا وتنئيكون أبنجي da ayyukan sai yace ubangijin nan da muke gode mawa shine wannan da ya fadakar da ya farkar da manistafahu waɗanda ya zaba kaga fadaka daga rafkana sai zabin Allah wanda Allah ya fadakar da shi ya faɗaka ya gano mahaliccinsa ya gano babu abin da daidai illa kama ɗa'arsa da kama umarninsa da kama hanyar da za ta sada shi zuwa ga mahaliccinsa to wannan ya faɗaka kenan to ba fa dubararsa ba ce a zaɓi ne na Allah don haka ya ce allabi a ƙaza shi ne ubangiji wannan da ya faɗakar da manistafahu waɗanda ya zaɓa min kalƙihi daga halittarsa fa zahadahum fi hadhihi dar sai ya sa musu gudun wannan duniya duk wanda Allah ya sanya mu gudun wannan duniya manan gudun duniya abinda ake ce gudun duniya sanin Allah ya fi komi Allah ya fi kowa Allah ya fi komi zaɓin Allah akan komi zaɓin Allah akan kowa yana daga cikin ma'anonin abinda ake ce gudun duniya za a samu mutum ya yi gida ya sa riga ya shiga abin hawa mai kyau mai Allah alfari da sauransu amma fa wannan bai kore gudun duniya ba domin gudun duniya hawa hawa ne nau'i nau'i ne amma gudun duniya daga nau'ansa watan ga duniyar tana tunkaro ka tana neman ka amma ko bidatta ba ko sauraranta ma ba kai ba ruwanka saboda Allah ya fi maka ita Allah ka zaɓa ba ita ba don haka sai ka ga bayin Allah kamar da zamu ji Allah tabaraka wata'ala ya koro duniya tana neman su amma su ba ruwansu da ita to waɗannan bayi da Allah ya zaba yace fa zahadahum fi hadhihi dar Allah ya sanya musu gudun duniya a cikin wannan gida na duniya wa shagalahum bi muraqabatihi me ya hana su karkata zuwa ga neman duniya Allah ya shagaltar da su da muraqaba da shi wa idamatil afkar da dawamar da tunani ma'ana kullun Allah ne zukatansu kullun Allah ne a idanunsu ma'ana Allah suke gani don haka abinda suke gani duk motsinsu Allah tabaraka wa ta'ala na nan na kallon su don haka me za su yi za su yi abin da ya yarda da shi ko za su yi abin da bai yarda da shi ba to sun sa Allah cikin zuciyarsu kullun shi suke gani to wannan shi ake ce mu muraqaba wannan shi ake ce muraqaba kamar yadda hadisi ya taho watan maqami ne na ihsani an ta'budu Allah ka annaka tara ka bauta ma Allah kamar ga kana ganin shi kamar ga kana ganin shi wannan wa idamatul afkar ya dau ya yi musu arziki ya shagaltar da su da dawamar da tunani a cikin ayoyin Allah wa mulazamatul ittiadi wal iddikar wa mulazamati kuma ya shagaltar da su da lizimal ittiadi wa astuwa wal iddikari da tuntuntuni manan wa astuwa ai maka wa'azi ka ce lallai a ce ƙarya ba ta da kyau giba ba ta da kyau annamimanci baya da kyau zina ba ta da kyau shan giya baya da kyau nau'in laifi kaza baya da kyau kowane iri dai a faɗi da ƙarami da babba in mutum ya ji sai ya ce gaskiya ne Allah ya ce kar mu yi babu abin da ya dace ko lalle kar mu yi Allah ya ce mu yi babu abin da ya dace ko lalle sai mu yi sai zuciyarka ta samu taushin watan bi akan abin da Allah tabaraka wata'ala yake yin wa'azi da shi to wa'aztuwa waɗanda Allah ya muwafaka ne suke karɓar wa'azi shine ittiazi wal iddikar kuma in sun tuna da an tunatar da su yanzu yanzu sai su tuna da in sun mance da an tunatar da su yanzu yanzu sai su tuna shine iddikar wa waffaqahum lid-da'abi fi ta'atihi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya yayi muwafaka ga waɗannan da ya zaba liddabi fi da'atihi da dawwama a cikin binsa watta'ahubi lidaril qarar kuma yayi musu muwafaka don yin tanadi da tattali don gidan dawwama shine lahira ita wannan duniya kamar mafarki ce kamar mafarki ne yanzu wanda ya kwanta baccin awa daya sai mafarkin gashi ya tafi makka ko ya mafarkin ya tafi lagos ko ya mafarkin ya tafi kano ko ya mafarkin ya samu wani abu ko ya mafarkin wani abu ya same shi ko da yake tashi sai ya ganshi gashi kwan a kan shimfiɗarsa inda yake ganin ya tafi ashe ba bai tafi ko'ina ba yanzu wannan bacci da ya da mafarkin da ya yi cikin waɗannan 'yan mintota to haka duniya take haka duniya take lokacin da za ta kare gaba ki za a ga kan mafarki idan mutum ya zanna cikin duniya ko shekara nawa yayi radda ya rasu za a ga rayuwar tashi kamar mafarki kamar kwana ɗaya kawai a duniya shikenan ya tafi wannan duk dan tattali ga gidan dawwama shine lahira wal hadar mimma yusjiduhu wa yujibu daral bawar kuma Allah tabaraka wata'ala ya musu muwafaka waɗanda ya zaɓa ɗin da watan kaffa-kaffa mimma yushiduhu daga duk abin da zai sa Allah fushi daga dukkan abin da zai jawo fushin ubangiji tabaraka wata'ala sai Allah ya musu muwafaka suna kaffa-kaffa wa yujibu daral bawar duk abin da zai wajabta shiga gidan halaka shine wuta to suna kaffa-kaffa da shi والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأوطار sannan kuma Allah ya musu muwafaka da kiyaye wannan tare da canje-canjen halaye duk yadda suka sami halinsu duk yadda suka samu kansu suna nan akan kaffa-kaffa da abin da zai jawo musu fushin ubangiji suna kaffa-kaffa da abin da zai jawo musu shiga wuta wal atwar shine tagayur caccanzawa halaye wal aqwar da fagage fagage ahmaduhu ablagha hamdin wa azkahu wa ashmalahu an ma al imam an-nawawi rahimahullah yace ina gode ma Allah ina dai ƙara godiya ga Allah kaga yana jaddada gode ma Allah yana jaddada godiya ga Allah na ina gode ma Allah ablagha hamdin godiya wadda take mafi kai matuka mafi kai matukar godiya nake gode ma Allah wa azka da mafi tsarkin godiya wa anma da mafi daduwar godiya nake ubangiji tabaraka wataala wa ashhadu an la ilaha illa Allah ina shaida ba abin bautawa da gaskiya illa Allah sai ubangiji shi kadai albarrul karim wanda yake managarcin sarki ma'anan managarcin sarki yana da fasara ko fasarori da yawa daga cikin fasarorin albarru wanda kullun yake nufin alkhairi ga halittarsa wanda ya lullube halittarsa da kyautatawa daga birru ta ce albarru mai kyautata ma halittarsa albarru makubucin sarki wanda ya kubuta gabarin dukkan abin da yake tawaya ne ubangiji tabaraka wata'ala ya kubuta gabarin wannan ko kuma albarru wanda yake lullube bayansa da kyautatawa da jin kai tun kan dan adam ya shigo wannan duniya Allah tabaraka wataala ya tanada masa abin da zai bukata har ya hita daga duniya duk da iskan da zai shaka fa ko numfashi nawa ne Allah tabaraka wataala ya tanade shi ko da zai shigo duniyar numfashin da zai yi har ya fita yana nan Allah ya tanade shi subhanahu wa ta'ala sannan kuma ya rene shi yana cikin rauni har ya yi ƙarfi ya tasa ya kai yana tattakawa har ya kai yana iya tafiya har ya kai balaga a shuddahu mafi ƙarfinsa ya kai shekara talatin zuwa arba'in Allah tabaraka wataala yana bin sa duk abin da yake nema a wannan rayuwa ta duniya Allah tabaraka wataala ke masa shine albarru sannan alkarimu mai cikakken jin kai da baiwa karimu daga abinda malamai suka ce ma'anar karimu mai baka tun baka roke shi ba don Allah ni'imomin da Allah ke mana wasu ni'imomin mu roke su ba mu roke su ba akwai wanda ba mu iya roƙon su ba mu ma san su ba amma Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu yayi mana akan bamu roka ba to wanda ke baka baka roke shi ba alkarimu kenan mai girma kenan mai karimci bai jiran sai an roke shi bai jiran sai an wahala sannan ya bayar a zai baka tun baka tun baka wahala ba ya baka tun baka roke shi ba ya baka tun baka san ma wannan abin ba zai baka subhanahu wa ta'ala ar-raufur rahim mai tsananin tausayi ga bayinsa ma'ana mai kai matuƙar jin kai da bayi arrahim wanda yake mai jin kan bayinsa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu na shaida ba watan annabi muhammadu sani dai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu manzon Allah ne kaga shahada ba ta cika sai an hada da manzon Allah in an ce ashhadu Allah ilaha illallah aka tsaya nan kadai to shahada ba ta cika ba wa annahu lam takmul ash-shahada illa bi dhikri sahibi az-zahada watan shahada ba za ta cika ba sai an hada da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ce ashhadu Allah ilaha illallah sannan a ce ashhadu anna muhammadar rasulullah da aka limamin nauyi rahimahullah ya ce na shaida annabi muhammadu abduhu bawan Allah ne sai ɗauko sunan da annabi ya fi so cikin sunayensa gaba ɗaya babu kamar abdullahi abdullahi za a ga kamar an ce bawa kamar suna ne wanda ke tattare da wulakanci ko kaɗan asha wa kalla suna ne wanda ke tattare da ashraful maqamati duk wani makami abdu makamul ubudiyya na sama da shi abinda zai tabbatar mana da haka duk inda Allah zai ambaci wani abu na girma da daraja na sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan sune yake ambato da shi isra'i da mi'raji babu wanda aka yi isra'i da mi'raji da shi duk a cikin annabawa da manzanni sai manzon Allah to amma da Allah tabaaraka wa ta'ala zai faɗi isra'i da mi'raji da wannan sunan yan ba amfani abd sai ce subhanallazi asra bi abdihi laylan bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawla tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nadhira tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nadhira alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba duk da wani abin da yake mai tsananin muhimmanci Allah tabaraka wata'ala wannan sunan yake amfani da shi na Abdullahi sannan hadisin Jibrilu wanda Bukhari da Muslim sun ruwaye shi malaika Jibrilu ya ta waje Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene akhbirni al-islami ba ni labarin musulunci ba ni labarin imani ba ni labarin ihsani to na ihsani din wanda yake na cikin arba'un an-nawawi yace ba ni labarin ihsani amsar da manzo Allah ya bashi sai ce al-ihsanu an ta'budallaha kaga sai fara da bayanin matsayi na koli na addini ihsani shine an ta'budallaha ashe maqamul ubudiyyati maqamul ubudiyya shine tsantsanta bauta ga Allah tabaaraka wataala duk halitta Allah ba wanda ya bauta ma Allah yadda ya cancanta a bauta ma Allah kamar sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shi ne wanda ya ba da haƙƙun ubudiyyati yadda ya cancanci a bauta ma Allah annabi sallallahu ta'ala sallam don haka yake cewa wa ana awwalul abidin wa ana awwalul abidin ni ne farkon wanda ya bauta wa Allah ni ne farkon wanda ya bauta wa Allah to saboda haka abduhu kuma dukkan makamin da aka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa to halitta ta sani al'umma su sani bayin Allah mu sani annabi sallallahu alaihi wasallam fa ba abokin tarayya Allah bane fa bawan Allah ne duk makamin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan bawan Allah yana nan abdullahi kuma yana nan rasulu da aka yake cewa la tuqruni kama atrafin nasara ibnu maryama inma ana abdun faqulu abdullahi wa rasulu in za ku yabe ni kada ku gidada ni har ku wuce wuri ku yabe ni ku wuce wuri ku yi irin yadda nasara suka yi akan isa dan maryam nasara me suka yi akan isa dan maryam sun ce annabi isa Allah ne sun ce dan Allah ne sun ce abokin tare Allah ne manzo Allah ya ce ko kadan la tu'runi kama aqalti nasara ibn maryam ma ana abdun ni bawa ne to amma a fahimci cikin ni bawa ne babban makami ne wanda ba sama da shi na cewa ni bawa ne ba yana nuna kaskanta daraja ba ko yin kasa ga darajar sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu kuma masoyinsa kuma badadinsa habibuhu khaliluhu masoyi malamai sun yi karakaina akan bayanin me bambancin habibu da khalilu wane ne babba wane ne sama wasu ka ce to habibu khalilu in an kalli suwa suka fi shahara da wannan sunan to za a gano wanda abubba khalilu dai annabi ibrahimu shi ya fi fice da khalilu domin Allah tabaraka wa ta'ala ce wattakaza Allahu Ibrahima khalila Allah ya rike annabi Ibrahim badadi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kuma shi kuma yake cewa wa wa ana habibullah wa ana habibullah ni kuma ni ne masoyin Allah to sai aka ce to bari a yi muqarana a tsakanin habibu da khalilu aga wane ne babba sai aka diba aka ga khalilu lokacin da yake cewa wa junubni wa bani ya anna abdul asnama Allah ka kare ni ni da ƴaƴana kada mu bauta mu gumaka kaga wannan roƙon da yake yi khalilullahi annabi ibrahim shi manzon Allah tun bai roƙa ba ake bashi irin wannan sai Allah tabaaraka wataala ya ce inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tatheera Allah ne ke nufi manzon Allah ba roƙa ba Allah ne ke nufin yin haka ya tafiyar da dukkan wata kazanta gabarin gidan gabarin iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake su tsarkakewa kaga abinda Annabi Ibrahim ke roko shi ake ba manzon Allah a bai roka ba Annabi Ibrahim ya ta roko yana cewa wala tukhzini yawma yub'athun Allah kada ka kunyata ni a ranar da kake ta da halitta kar ka kunyata ni sai Allah tabaraka ta'ala ba manzon Allah garanti yace yawma la yukhzillahu an-nabiyya ranar da Allah bai kunyata manzon Allah ba shi kadai ba har da wanda suka imani tare da shi to da haka ne da aka ta kurawa sai aka gano maqamin habibu gaba yake da maqamin khalilu amma kuma daga ƙarshe malamai suka ce to ai da habibun da khalilun duk Allah ba manzon Allah duk yaba manzo Allah amma bar wani maganan cewa khalilu na annabi Ibrahim habibu na manzo Allah khali khulla da mahabba gaba ɗaya Allah yaba manzo Allah domin manzo Allah ne ya faɗi haka wata rana ya isko sahabbai suna hira sai ya ji suna cewa kai Allah ya girmama annabi Adamu dibe yadda ya sa mala'iku su yi mai sujada sai wani ya ce a annabi Adamu ka gani annabi Ibrahim fa ina kake annabi Ibrahim fattakhadha Allahu Ibrahima khalila Allah ya rike Annabi Ibrahim badadi sai ce wani yace a Annabi Ibrahim ka gani fa Annabi Musa fa wa kallama Allahu Musa taklima wani yace a to Annabi Musa ko gani wato ruhul lahi fa Annabi Isa duk manzon Allah sai ya tsaya tsaf ya ta shan hira sai da ya gama shan hirar su sai ya shigo yace to naji duk abin da kuka faɗa da zai shigo da ya ji wannan hira sai ya dakata to da ya shigo sai ya ce naji duk abin da kuka faɗi kai da kace kaza haka ne fa huwa kadhalik kai da kace annabi ibrahim Allah ya rike shi badadi fa huwa kadhalik kai da kace annabi musa Allah ya magana da shi fa huwa kadhalik kai da kace annabi isa ruhullahi fa huwa kadhalik kai da kace annabi adam a mala'iku sun mai sujada fa huwa kadhalik sai ce ala wa ana habibullah saboda hijabi na mu'asara ga su tare da ɗungurungun amma saboda ya matse su kwarai sai zan wasu suke gani na can nesa wasu suke gani sai manzo Allah ya dawo da hankalin su kusa sai ce ala wa ana habibullah ku saurara ku ji ɗungurungun ni ko ni ne habibullah don haka malamai suka ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine habibullah wani to ina ya zama khalilullahi sai ya ce ai akwai inda yake cewa law kuntu muttakhidan khalilan ghayra rabbi lattakhastu ababakrin khalila walakin ukhuwatul islam da zan riki wani badadi ba ubangiji na ba da na riki abubakar badadi sai dai badadi na ne shine Allah badadi na shine Allah yace walakin sahibakum khalilur rahman to kaga nan ma manzo Allah khalilullahi ne kamar da yake habibullah don haka imamun nawawi rahimahullah ya sibanta shi da habibullah da khalilullah alhadi ila siratin mustaqim wanda yake mai shirye tawwa zuwa ga tafarki madaidaici domin haka Allah ta'ala ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim hakika kana shirye tawwa ya rasulullah zuwa ga tafarki wanda an miƙaƙe santa wadda'i ila dinin qawim kuma mai kira zuwa ga addini mai kakke santa wanda babu karkata tare da addinin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi salawatullahi wa salamuhu alaihi tsiran Allah da amincin Allah su tabbata alaihi ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ala wa ala sa'irin nabiyyin wa ali kulli Allah kai tsira da aminci ga alayen dukkan ga tarsashin dukkan annabawa wa ali kullin da kuma alayen kowane annabi iyalan gidan kowane annabi Allah kai tsira da aminci gare su wasa'iris salihin kuma kai aminci da tsira ga tarsashin salihan bayinka amma ba'du imamun nawawi ce amma bayan mun gabatar da basmala farawa da bismillahir rahmanir rahim da kuma salati da godiya ga Allah da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abinda muka gabata faqad qala Allah ta'ala haqiqa ubangiji tabaaraka wa ta'ala ya ce kaga nan al-imam an-nawawi zai zai fada mana maqasudin littafi manufar yin littafin na riyadus salihin sai ce haqiqa ubangiji tabaaraka wa ta'ala ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين يجي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله تبارك وتعالى جي بان halicci mutum ba da aljan sai dan su bauta bane kaga kenan Imam an-Nawawi yana karkato da hankulan mu tun tashin farko mu san Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce mu dan bauta Allah ya halicce mu dan bauta don haka babu wani abin da ya cancance mu illa abin da Allah halice mu don shi shi ne bauta domin in mutum ya fahimci haka zai san bai da wani motsi bai da wani motsi bai da wani zaɓi sai abin da Allah tabaraka wata'ala yake so da aka yi ce Allah ta'ala ya ce ban halicci mutum da aljani ba illa li ya'budun sai dan su bauta mani sai dan su dayanta ni ma uridu minhum min rizqin ban halicce su badan ina nufin min rizkin su azurta kansu ko su azurta waninsu kaga inda Allah tabaraka wataala ya shaban da dukkan halitta duk wanda kaga ya so mota in ta daukar kaya ce in ta aiki ce don ta mai aiki ya sauta ba wanda ya so mota kasuwa ya zo ya aje ta kawai dai rike kallon ta a'a ya so motar don ta mai aiki in jaki ne mutum ya sawo ya turke bai so shi ba don ya turke shi ya rikaci da shi haka nan kawai a'a ya turke don ya mai wahala ya mai hidima don ya mai hidima in abin nemo arziki ne nemo a yi kasuwanci da shi ya nemo kudi in kaga mutu ya so wani injin ya so shi ne don ya rika kasuwanci da shi yana kawo kudi ba a so shi don aje amma Allah tabaraka wa ta'ala bai yi halitta don taimai wani aiki bai yi halitta don taimai wani aiki ma'anar wani aiki wanda aikin shine dalilin da zai sa yake nema a halitta ko kadan in ta yi bauta ta yi wa kanta domin bautar halitta ba ta ƙara Allah da komi in duk halitta gaba ɗaya sun ƙi bautar Allah ba su rage mulkin Allah da komai ba kaga bautar halitta ba ta ƙarar da Allah ba ta rage Allah sannan kuma uridu minhum min rizqin bana nufin min rizqin su azurta kansu kowane baki da karami da babba Allah tabaraka wa ta'ala bai kawo shi nan duniya ba face arzikin sa yana ga Allah kuma min dabatin fil ardi illa ala Allah rizquha babu wani dabba mai rairahe a bayan kasa face arzikin sa yana ga Allah sai kaga tsuntsu ya fita daga shekarsa ba mai kiyo ba wani mai kula da shi cikin shi dahe ya fita da sassafe amma ko da zai dawo shekarsa cikinsa ya cika dam saboda arzikinsa na ga Allah bai da mai kiyo bai da mai kula da shi bai da wanda ya tana dan mai wani abu bai da komi amma arzikinsa yana ga Allah to don haka yake ce ma uridu minhum rizqin wa ma uridu an yut'imun wa ma uridu an yut'imun ban halicce su dan su ciyar da kansu ba ko su ciyar da wani su kansu Allah ke ci da su وهذا تصريح بأنهم خلقوا الإمام النووي يجي وأن آية قرر تنا بياني بأنهم شوا هلتا متند الجني خلقوا للعبادة أن هلتشيت نسبوا دبوتا فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له saboda haka ya zama wajibi ya zama dole kula da abin da aka halicce su dan shi duk wanda ya san an halicce shi ba don komi ba sai don bauta shi ko zai san cewa ashe babu abin da ya cancanta da shi illa kula da abin da aka halicce shi don shi ita ce ibada ita ce ibada wal i'radu an huzuzid dunya haka na ma wajibi ne ga wanda ya san an halicce shi saboda Allah an halicce shi don bauta watan ya kau da kai ya bujira gabarin sha'awoyin duniya bizzahadati da gudunta ma'ana barin karkata zuwa ga abin da ake ce mu duniya da kawace-kawacenta fa innaha daru nafadin la mahallu ikhladin ita duniya dai gida ne na karewa zaka kare ka batta komi nisan rayuwa in wani jin dadi kake cikin shi zai kare ya baka ko ka kare ka bashi za ka ta zamo gidan ƙarewa wanda ke ciki ya ƙare ita ma ta ƙare kullu shay'in halikun illa wajha komai zai ƙare ya bar Allah tabaraka wa ta'ala la mahallu ikhladin ba wuri ne na dawwama ba don haka ma a hadisi ingantacce annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ka je yana cewa ita duniya misalinta kamar abiru sabilin abiru sabilin ma'ana wanda ya zo ƙetare hanya yanzu wanda zai ƙetare hanya 'yan mintotan da za su ƙetare shi hanya nawa suke ai kaga ba don su yake ba wannan wani abu ne ya bijiro cikin rayuwarsa kadai to haka duniya take a matsayin a zo ne kawai a yi zango a wuce ko kuwa mutumin da ya zo wajen ya isko yana tafiya sai isko ƙorama ta shahi amma ga kwale-kwale don haka yanzu sai ka hau kwale-kwale sai a ƙetare da kai to wannan kwale-kwalen da zai ƙetare da kai wannan ruwan ya kai ka ganga shi ne duniya iyaka shi kenan iyaka shi kenan iyaka duniya kenan misalin wannan kwale-kwalen da zai ƙetare ka daga wannan gaba zuwa wancan gaba saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake misali yake misalta duniya wa markubun wa markabu uburin لا محل إخلاد ومركب عبور لا منزل حبور إتا دنيا مركب أبن هواني نعبور كيتريوا لا منزل حبور باقيدن farin ciki bane don haka kar a ɗauka duniya dole sai an samu farin ciki a'a ba zai yi ba watan ba gidan farin ciki bane a gidan farin ciki kan yana can lahira shine aljanna shi ne gidan farin ciki Allah ba mu shi wa mashra'u in fisamin la mau'idu dawamin ita duniya ba wuri ne na watan wuri ne mashra'u mahada ce ta infisamin rabuwa yankuwa sai kaga an hadu kuma nan za a rabu diya da uwa take shauƙin danta duniya ta hada su kuma duniya za ta raba su ko ta tafi ta bashi ko ya tafi ya batta kaga duniya ta zama wuri ta zama wurin mai wurin rabuwa dama an hadu ne kuma nan za a rabu duk wanda ka hadu da shi a duniya ka hadu da shi kuma a duniya za ku rabu don haka duniya sai ta zamo mashra'u infisamin la mawdin dawamin ba bigire bane na dawamin dawama فلهذا كان الاتعاظ كان الأيقاظ من, من أهلها هم العباد فلهذا سبود هكني كان الأيقاظ من أهلها هم العباد saboda haka mafaɗaka waɗanda suke faɗake kullum dangane da sha'anin duniya kuma zubba da su ne waɗanda suka sadaukantar da rayuwarsu cikin bautar Allah su sun riga sun ƙwanƙwance da duniya sun faɗaka da ita sun fahimci duniya wuri ce wadda za a zo a ci riba a gina lahira a cikinta a gina lahira a cikinta don aka ba wurin dawoma ba ne tun da ba wurin dawoma ba ne ana neman gina lahira ne a duniya to lallai ku ba abin da ya fi illa a shagaltu da bautar Allah don haka su ne waɗanda suka faɗaka kenan shi ne aikazu kanal aikazu waɗanda suke mafaɗaka wanda suke faɗake daga iyalinta ma'ana mazuwan ita duniya umul ubadu su ne masu bauta masu tsananin bautar ubangiji tabaraka wataala wa aqalun nasi fiha hum zuhad duniya gaba ɗaya in ka tace waɗanda suka fi kowa hankali waɗanda suke gudun duniya waɗanda ba ruwansu da ita iyakarsu abinda za su ci su yi bukata abinda za su sha su yi bukata abinda za su yi sutura su yi bukata iyakarsu kenan da aka shugaban masu gudun duniya ga baki ɗaya na farko da na ƙarshe shi ne sinna rasulullahi sallallahu ta'ala sallam yake roƙon Allah ya sanya arzikin iyalan gidansa hannu-hannu ya sanya iya arzikin iyalan gidansa abinda za su ciyau shi kenan gobe sai an nema in an samu shi kenan jibi in sai an nema haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama duwatsun makafa mala'ika na zuwa ya zo wajen annabi sallallahu ya ce duk duwatsun nan na makka Allah na taya maka in kana bukata su zamo dinari gare ka kuma duk inda za ka suna tare da kai in ka so haka za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa'araha ayyama shamami ya kalle su kallon hadarin kaji yace ya jibrilu duniya fa gida ne na wanda bai da gida a lahira dukiya ce ta wanda bai da dukiya a lahira kuma wanda bai da hankali ke kokarin sai ya tara ta ta kowane hali ya jima'uha malla aqlalahu to saboda haka watan wannan yace a aqalun nasi mafi hankaltan mutane a duniya sune zufadu qala allah ta'ala Allah tabaraka wata'ala yana faɗa imamun nawawi ya kawo mana ayoyin da za su nuna mana duniya ba komai bace duniya ba komai bace don kada mu karkata zuwa gare ta mu bar Allah kada mu karkata zuwa gare ta mu bar addinin Allah kada mu karkata zuwa gare ta mu bar karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya zama na duniya ta raba mu da Allah ta raba mu da tabarkin Allah wal iyazu billahi shine hikimar karanta waɗannan ayoyi yace Allah tabaaraka wa ta'ala na cewa innama matsalul hayatid dunya kama in anzalallahu minas samaa'i faqtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nas wal an'amu hatta idha akhadhat al-ardu zukhrafaha wa zayyanat wa zanna ahliha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil amr كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون Allah tabaraka wa ta'ala ce keɓe misalin wannan rayuwa ta duniya kamar dai ruwan sama ne da suka zubo watan kama in anzalallahu minas sama kamar ruwa ne da muka zubo da shi daga sama faqtala bihi nabatul ard sai cudanyi ƙasa sai ta fitar da tsire-tsire wannan ƙasar ta fitar da tsire-tsire abinda mimma ya'kulun nas wal an'am daga abinda ta fitar da abinda mutane da dabbobi za su rika ci shine mata'allakum wali an'amikum mata'allakum wali an'amikum hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha ana nan kasa nan da muka zuba ruwa gare ta da tana fako fa tana share ba haki ko daya amma da muka zuba ruwa sai ga ta tayi kore shar tayi kawa ta riki kawan nan ta tawazayyana hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha har ƙasa ta riki ƙawarta sai kaga ta fitar da furanni masu kyau wani kore wani ja wani mai algashi algashi wani fari wani mai kaza wani mai kaza in ka kalla abin ya burge ka ya baka shawa amma fa ruwan da muka saukar da kasar share take ba komai amma da muka saukar sai ga ta fitar da tsire to wannan tsire mai ban shawa wanda kake gani yana burge ka kaman zai dawama kaman zai dore wa zanna ahaduha annahum qadirun alaiha har ma ahaduha mazuwanta zanna suka yi zaton annahum qadirun masu iko ne akan ta kullun kullun ataha amruna in ka je ka ga gonaki zashawa kara ya tashi ya yi tsawo in mutum ya shiga ba a gani shi in ya shiga ba a gani shi in ya shiga wani surkuki ba a gani shi amma fa da ƙasa share take ba komai daga iyaka zuwa iyaka kana ganin komai daga iyaka zuwa iyaka ko ɗera ya gitta za ka gan shi amma yanzu an kai mutum ma in ya shiga ba a gane shi ba a gane shi to sai a taha amruna sai al'amarinmu na halakar wannan gonar ya taho ma wannan ƙasar lailan auna haran da daddare ko da rana faji Allah sai muka sanya ta hasidan girbabba ka allam tagnabil amsi in ka zo kai ka ce wannan gona ba ita bace wadda na shigo jiya ka allam tagnabil amsi kamar da babu ta kwata-kwata a jiya to Allah na misalin yadda ka ga jiya gonan nan ta baka shawa ta tasa ta yi yawa gaban shawa ga komi amma kuma wansa hake ta koma fili fallau to haka fa duniya take zaka ce innama masalul hayatid dunya wanda bai sai da duniya take ba to ga faida take haka Allah tabaaraka wa ta'ala ke mana misali ka Allah ta ganabil amsi kadhalika nufassilu alayati liqaumin yatafakkarun kadhalika haka na nufassilu alayati muke bayanin ayoyi kwata-kwata liƙaumin ya tafakkarun ga mutanen da za su tsaya su yi tafakkuri su yi tadabburin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala wal ayatu fi hadha al ma'na kathiratu al imam an-nawawi yace in mun zanna ayoyin da ke maganar duniya ba komai bace ma indakum yanfadu wa ma inda Allah baqi abinda ke wajen ku wannan na duniya na jin daɗin duniya ɗan ƙanƙani ne abinda ke wajen Allah shi ne madawwami to imamun nawawi don haka yace irin wa'annan ayoyin ire-iren su suna da yawa wal ayatu fi hadha ma'ana kathira ayoyi masu wannan ma'ana suna da yawa qul mata'u dunya qalil ire-iren su yace wa laqad ahsana al qa'ilu haqiqa wani mai fada a cikin misalin yadda duniya take da yadda bayin Allah sun ka dauki duniya ba komai ba ya ce mai wannan zance ya kyautata mana ya yi zance mai kyau inna lillahi ibadan futana ɗallakud duniya wa ƙaful fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna inna lillahi ibadan wani bawan Allah yana cewa kai Allah na da wasu irin bayi waɗana masu kaifin fahimta masu kaifin hankali ɗallaku duniya me ya kaifin hankalinsu ya ce sun saki duniya sun mata saki uku ƙasan dumata da aka saka saki uku shikenan an raba jiha ya ce to waɗanda suka saki duniya ba ruwansu da ita kai waɗannan bayan Allah akwai su da kaifin fahimta wa khaful fitana kuma sun ji tsoron fitintinu duk abinda zai ja musu fitina aka ce fitina azabar ubangiji ran tashar kyama shine fitina a rikice-rikicen duniya shine fitina to sun ji tsoron fitintunu da aka kafin fitina nazaru fiha sun tsaya sun yi nazari sun yi tsokaci sun yi nazari sun yi tsokaci falamma alimu lokacin da suka gama tantancewa suka gama gano annaha laysat li hayyin wa tsanan ita dai duniya laisat watanan bata zamo bigire ba bata zamo mahalli ba na dawwama li hayyin garayayye ba wani wanda zai dawwama gare ta don haka tunda wa'annan bayin Allah sun ka gano ba wanda zai dawwama ba wanda zai dawwama in girma da matsayi na sa wani ya dawwama ba zai mutu ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da yana nan muna tare da shi a cikin wannan rayuwa amma Allah tabaraka wa ta'ala ya karbe sa saboda alkawali sai ya canza masa wata rayuwa ta barzakhiyya kuma yana can rayayyen nan alaihi salatu wassalam a cikin wannan rayuwa wadda ta saba ma irin wannan rayuwa to don haka yace ja'alu halujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha subuna ja'aluha da suka gama gano haka sai suka sanya ta ita duniya bijjatan sai suka sanya ita duniya da kasan zurhi ne na gulbi zurhi ne na gulbi yanzu wanda ya zo ya isko korama ta cika ko'ina da ko'ina ba hanya ai ka san yana da buƙatar kwale-kwale ko babban jirgi wanda zai ketare shi ko to sai suka ɗauke ta wata sai suka riƙe ita duniya ya da kasan gulbi ne wanda ya makare to aiko wanda ya isko gulbi ya makare yana da bukata abinda zai mai hito to me zai yi hito kwakwalwarsu ta gano musu ba abinda zai yi fito sai kyawawan ayyuka bin Allah ayyukan da'a da kyawawan ayyuka su ne suka rika a matsayin jiragen ruwan hito daga wannan duniya shine wattakazu suka riki salihal a'mali kyawawan ayyuka sufuna su ne jirage fiha a cikin wannan duniya ko lokaci yayi saboda haka kamar yadda muka alkawali ce da zaran an kai minti 55 za mu tsaya sai ayi addu'a to ba komai sai a rike lokaci sai a kula da lokaci ya zama na karatun na awa guda ne cicicin har addu'a za mu tsaya a nan muna fatan abinda muka karanta daidai wangiji Allah ka ba mu ladarsa Allah ya sa ya zama sanadi ya tsira gare mu abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah ka shafe shi a cikin zukata farma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ka sa wannan karatu ya zama sanadi ya tsira gare mu duniya da lahira Allah ya zama Allah ya sa ya zama ƙarin kusanci ga sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ubangiji Allah ya ƙara mana ikhlasi ya zamo da karatun da sauraron dukkan shi muna yi saboda Allah Allah ya karɓar mana alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama waɗannan jagorori waɗanda su ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya damƙa ma wannan amana ta wannan ɗaki daga ɗakunansa su ne shugaba mai girma imamu da kuma mataimakinsa mai girma da sauran shugabanni malamai jagorori ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi wannan hidima da suke yi kuma tabbas tarbiyyarsu ce da ba tarbiyyarsu ba ce ba za a samu mutum ɗaya ba wanda za a ce zo ka ji abin da manzon Allah ya ce ba za a samu ba a to ba zo ka ji abin da manzon Allah ya ce ba a'a suke roƙon a zo a faɗa musu mai manzan Allah ce ya karantawar manzan Allah sallallahu ta'ala sallam take kaga duk wanda ya kai ya isa haka ya ce a zo a faɗa masa ya karantawar manzan Allah sallallahu take don shi ma ya koyi ya kwaikwayo ya ɗabbaka rayuwarsa akan haka lallai tarbiyya ta yi kyau to kuma sannan ba wai magana a aikace ba magana kawai ta fata baki ba abinda aka gani a aikace ya nuna haka saboda haka waɗannan shugabanni Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya saka musu alkhairi jagorancin da suke yi da karantarwa da shiryatarwa da suke yi na al'umma Allah ya saka musu da alkhairi da mu da su Allah ya tabbatar da mu a cikin tafarki madaidaici kuma Allah ya ba mu tsira duniya da lahira alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam waɗanda suka jajirce akan tabbatar fara wannan al'amari ubangiji Allah saka musu da alkhairi kuma ubangiji Allah ya ba mu sabati Allah ya ba mu dogewa ba farawa ba farawa abu ne mai sauki amma me yafi komi wuya dogewa me yafi komi wuya dogewa annabi sallallahu ta'ala sallallahu yana ce mafificin ayyuka wanda aka dawwama ana yi komi kankantarsa in za mu taru minti goma sha biyar mu tunatar da kanmu akan abin da Allah tabaraka wata'ala ya ce da abin da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce to wannan minti 15 in zamu dawoma kansu ba yankewa ba kasawa ba kasala ba gajiya to yafi awa biyu awa uku wanda zamu fara mu ji mun gaji haka muke roƙon Allah a cikin taimakonsa da iyawarsa ya ba ya karfafe mu ya karfafi zukatanmu akan tabbata muna yi ya karfafi wata himman mu akan dogewa alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ya gafarta mana ya gafarta mu iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya saka wa shawaran mu da alkhairi alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama muna fatan Allah ya mana muwafaka Allah ya karbi ibadunmu halin da kasan mu take ciki Allah ya kawo mana dauki halin da jihar mu take ciki Allah ya kawo mana dauki Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali madawami Allah ka dore mana zaman lafiya ka yaye mana fitintinu ka daukake mana bala'o'i wannan kashe kashe Allah ka yaye mana shi Allah ka daukake mana shi a farma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين